أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاهدوا قوة المحرم إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبدا دليهدو داربين دبقوي wanda ya dace da a tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul marab na dillatil ahkam muna cikin kitabul jihadi mun tsaya daidai hadisi abdullahi dan umar ne ko yawwa Umalan ya ce wa an samurata radiyallahu anhu qal nan ne ko? Nan? Ana Abdullahi da Umar ai an yi shi ko? Ko ko ba mu yi shi ba? Na zama yi shi. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة للي النبي صلى الله عليه وسلم يا قوة مجي ودعك كشي في بعض مغازيه أتكن ودن سياقو جندي فأنكر قتل النساء سيمن ذا الله يهدى أكن كشماتا wasu biyani da kuma kashe ƙananan yara. Muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wannan hadisi yana tabbatar da abin da hadisin ya gabata yake tabbatarwa cewa idan ana yaki bai kamata a kashe mata ba bai kamata a kashe ƙananan yara ba. Saboda mi saboda galibinsu ba su yin yaki. Mace ba ta yaki karamin yaro ma bayan yaki to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yarda a kashe su ba ko manzo Allah yana fada akan kashe su saboda mi saboda ba su fada masu rauni ne cikin al'umma wa an samurata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga samura Allah ya kara mashi yarda ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uqtulu shuyukhal mushrikina ku kashe dattijawan mushrikai bana an zo wurin bada ba wai kawai an zo an same su a kashe su in ana yaki yake magana uqtulu shuyukhal mushrikina a wurin yaki ku kashe mushrikai tsohi har na tsohi ku kashe su in an zo wurin yaki in ana fada wastabqu kubal harkahum kananan su yaran su rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito shi wa sahahu tirmidhi kuma imamu tirmidhi ya inganta shi wa ake ce matso shine wanda wato shekaru suka bayyana a cikin shi ma'ana wanda ya yi shekaru da yawa duk wanda ya yi shekaru da yawa kamar sattin wasu malamai suka ce hamsin da wanda ya kai shekara hamsin tsoho ne ko da yana jin kanshi yaro ne tsoho ne ko kuma shekara hamsin da ɗaya mana da dai kayan hamsin to shi kenan amma baka tsoho ba in dai da ran ka to ka shiga hanyar tsoho ke na tsohon tsoho daga hamsin ne saba'in ai shi kenan kun saba da tsuwan ka kai saba'in ai daga hamsin ne hamsin da ɗaya abin da ya ta yi shi kenan to mutum ya kama hanyar tsuwa abinda ake nufi da tsofi a nan wurin su ne mutane masu shekaru da yawa kuma masu ƙarfi wanda suna iya yin yaƙi su ake magana su ma tsohi annabi ya na kashe su tsohi mutum ba ya yaƙi ya tsoho kaga ban da shi ba da shi ake magana dattijawan da ake magana dattijawa irin hamsin sattin zuwa da wani abu duk suna yin yaƙi su ake magana amma wanda ya kai saba'in da biyar ai kaga shi kenan bai iyawa ko saba'in ya kai ma ba ya faɗa muna ganewa ko to saboda haka su ake ni ba wai tsohi tagwab tagwab ba anan tagwab tagwab ba a kashe su sai in sun suka ba da shawara suka ba da dabarun yaki yadda za a yaki da musulmi kuma an tabbatar da shawarar su ake yakin to sai a kashe su amma in sun tsoro su ba su abin da ake bato ba ta ba su kuma wasu malamai suka ce mai yiwa abin da ake ni da tsohi a nan wurin duk wanda suka zama baligai duk baligi duk baligi ya shiga cikin mi a cikin tsohi yanzu ba yaro ba ne ke duk wanda ya balaga to shi kenan kenan sai da manzala ya ce ku kyale kanana to ana nufin waɗanda ba su balaga ba muna ganewa ko kananan yara su ne waɗanda ba su balaga ba to su ake magana amma baligi yana iya faɗa baligi yana iya bashi makami ya faɗa ya yaki ko ba haka ba duk wani makami baligi yana iya halbashi to da haka kenan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ya ce abin da yasa aka ce haka saboda tsohi sun riga sun tafi sun yi nisa cikin arnanci da maguzanci ba za su yi dawowa ba amma kananan yara fa kananan yara sun ba kusan musulunta to shi yasa annabi ya ce in an zo a kashe manyan kanana a bar su domin babba bai cika gyaruwa ba duk wanda ya lalace har ya tsufa cikin lalacewa da ya gyaru amma karami yana iya gyaruwa to imam Ahmad ya ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe tsohiya da kuma a bar su saboda ana fatan za su musulunta wallahu ta'ala alam wa ana ali radiyallahu ta'ala an karbo hadisi daga ali Allah ya kara masa yarda annahum cewa lalle su su su ali tabarazu sun hito na hito yau ma badr a ranar da aka yi yakin badar sun yi hito na hito da su da mushrikai da shi da wa da shi da hamza da ubaida ibn al-harith su uku da aliyu da hamza da ubaida ibn al-harith suka yi hito na hito suka kara da wa suka kara da wasu arna guda uku shine shaiba da rabi'a da utba shi ne farkon yakin da aka yi babban yaki da wanda aka kara fuska da fuska musulmi da kafar yakin madar to da aka zo shekara ta biyu da aka zo kowa ya ja daga ga sansanin musulmi ga na kafarai kowa na kallon kowa sai kafarai suka ce ku hiddo mana mutane guda uku mu kara da su sai mutanen madina suka hito da suka ce a kuma mu san ku bai a hiddo mu yan garinmu wanda muka sani waɗanda ko ba mu da ba mu da matsala da ku ga waɗanda muke da matsala da sunan sun bar addinin mu yan garin mu yan uwan mu tare muka tashi ko hiddo mu su ina suke mun ba tsoro ba su hito mu ko yan Madina ba mu da ba ba ruwan mu da ku ba ma san ku ba amma ga yan garin mu da suka baro Madina suka suka baro Makka suka dawo Madina su ake magana sai Ali ya hito Hamza ya biyo shi sai Ubaida ya biyo shi suka ce to yanzu yanzu muka ga mutanen da muka sani kaiwa na buwa ne kaiwa na buwa ne kaiwa na buwa ne shine tabarazu akai mubaraza akai to na to aka kara rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya taushi ya ruwaito shi wa akhrajahu abu dawud mutawwalan kuma abu dawud ya fitar da shi da tsawo wannan hadisi muna ganewa ko da aka zo aka yi wannan hito na hito Ali dandanan ya kashe abokin karawar shi nan da nan ya kashe shi ba tare da an dade ba Al-Walid ibn Utba shine Ali ya kashe shi ma Hamza ya kashe nashi shine Shayba shi kuma Ubaida sai ya dade da shi da abokin karawar shi aka yi ta yi kowa ya sari kowa sai da Ali da Hamza da suka ga ya gagare ya kashe wannan kafirin shi Ubaida sai suka nuho shi suka shiga mai hada suka kare da wannan kafirin suka kashe suka doke shi ya ji mai ciwo ya ji mai ciwo ga gwiwa shi kwarai ya mai mummunan rauni mummunan raunin da ma bisa hanya ya rasu da aka dawo daga wurin yaki saboda haka suka koma aka koma kuma yanzu sai sai sai tunda aka ga an yaka sai wuri ya rikice da sai aka cakuɗe aka ga me ana taba ta kashi tsakanin musulmi da kafirai me yasa malam ya kawo wannan hadisi dan ya nuna halaccin mi halaccin karawa din irin wannan ta mutum da mutum wanda yake ce mu mubaraza shi yasa malam ya kawo wannan hadisi kuma yawancin malamai sun taya akan halaccin haka idan ana fada na musulunci ana yaki na musulunci jihadi ne yake yi tsakanin musulmi da kafirai to ya halitta a yi wannan hito na hitan mutum da mutum mutum da mutum mutum mutum ɗai ɗai ɗai ɗai da shi da warin shi kafiri su kara ya halitta wasu ko malamai suka ce bai halitta ba sai da izinin shugaba saboda su ma da suna nan gaban manzo Allah aka yi ba kawai hitawa suka yi ba yawa sai da izinin shugaba in shugaba ya ba da izini shikenan idan shugaba bai ba da izini ba kuma ba za a yi ba kuma haka nan ne saboda ai gaban manzo Allah ne sallallahu manzo Allah yana zanna wurin saboda kenan kaga ba a tunanin kawai su za su hita haka sai manzo Allah ya ce musu ku tahi dan sahabbai ɗan ladabi da biyayya ne suna girmama shugabanci suna girmama na gaba shi yasa rayuwarsu ta yi albarka duk wanda yake rayuwa baya girmama na gaba bai san darajar babba ba to rayuwar shi ba ta da albarka muna ganewa ku Da haka ba a tunanin cewa sahabbai kawai hitawa suka yi suka kara da waɗannan arnan ba tare da shawarar manzo Allah ko izinin shi ba. Alayhi salatu wassalam. Ma'ana dai hadisi yana nuni akan halacci irin wannan karawar ta faɗa a wurin yaki. Ba wai a hito gaba ɗaya ba a hito da daidai daidai ya halitta. Allah ya samu dace. Wa na biya Yuba radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga Abu Ayyub Allah ya kara mishi yarda yace inna ma unzilat hadhihi al-ayatu yace wannan aya fa an saukar da ita ne fina a cikin mu ma'ashar al-ansar mu mutanen Madina a cikin mu ne Allah ya saukar da wannan aya yani qawluhu ta'ala yana nufin fadin Allah subhanahu wataala wala tulqu bi aydikum ila taluka kada ku yi jifa da hannuwanku zuwa ga hallaka. Ya ce, wannan aya ɗin an saukar da ita ne game da mu mutanen Madina saboda wani abu da muka yi. Kuna ganewa ku? Mana Allah ya saukar da ita wannan aya kanmu saboda Allah ta'ala ya kwabe mu, ya tsawace mu, ya yi mu faɗa da ita. Ƙalahu ya faɗi wannan maganar raddan don mai da martani ala man hamala ala saffin rum akan wanda ya kai yari akan sahun rumawa arna ana yaki shi kadai ya shiga cikin su shine hamala ya kai masa hari shi kadai ruma mutane da yawa mutum ya kai wajen mutum dubu ɗari da wani abu ya ce shi zai kai masa hari shi kadai kuma hari irin nabi na takobi ya za ka faɗa da waɗannan mutane hatta da khalafihim har sai da ya shiga cikinsu To da yayi haka nan ne sai wasu suka karanta mai wannan aya wala tulqu bi aydikum ila taluka ya ya ma'ana kanka jefa kanka cikin halaka ya zaka shiga yanzu misali kaman wannan taron kowa da takobin shi da kibiya kai ka ce kana yawada da mutane wannan kadai ma baka iyawa kuma dukkan suna ganin bakin ka cikin su babu wani wanda zai tausaya maka to da yayi wannan abin ne sai aka karanta mai wannan sai Abu Ayyuba ya ce a'a ita aya ba tana magana kan shi bane ba tana magana kan aikin shi bane ita aya bari in gaya muku kanmu ta sabka kuma me yasa ta sabka kanmu lokacin da muka yi yakuna muka yi yakuna muka yi yakuna walhalu sun ci mu sosai muka ce jama'a tsakaninmu ga wani sirri da dai za a dan tsaye da yakin nan a zanna mu gyara dukiyarmu mu tattala arzikinmu mu samu kuɗi da yahi sai Allah ya saukar da aya shi wannan abin a tsaya ba yaki shine hallaka ba yakin ba je ba kanka cikin hallaka shine ka bar aikin addinin musulunci ka ce wanda kai ba ya isa yanzu bari ka ci gaba ka dora rayuwarka ka gina sabuwar rayuwa musulmi ba ya da wata rayuwa wadda ya ta musulunci sai Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila taluk kada ku yi jiba da hannayenku zuwa hallaka wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muslimin Allah yana son masu kyautatawa saboda haka rayuwa ita ce ku ci gaba da abin da kuke yi na karawa da kafare na kiran mutane zuwa ga addini kaji abin da yasa Abu Ayyuba ya kawo wannan aya rawahu thalathatu malamai guda uku suka rawaito wannan hadisi wa sahahu tirmidhi imamu tirmidhi ya inganta shi ibn ibn da ibn ibn wal hakim da kuma imamul hakim muna ganewa ko saboda haka wannan abin abu ayyuba kamar ya nuna masu abinda wannan musulmin ya shiga cikin musulmi ya shiga cikin kafirai ya kai masa hari daidai ne to da yace ayat da kuka kawo ba tana magana kan irin aikin shi bane tana magana kan mutum ya rowa da lafiyar shi ya rowa da dukiyar shi ya ki aikin Allah da ran shi ya ki aikin Allah da dukiyar shi yake ni halaka ba wai ka je ka fada cikin cikin taron kafirai ba muna ganewa ko to shi kwadawa cikin taron kafirai din tunda shi Abu Ayyuba ya ce ba kan shi bane Allah ya saukar da aya shin ko shi ya halitta ko bai halitta ba musamman irin nada ha irin na yanzu ma irin na yanzu shine ka darma bam ga cikin ka ko ka cika ta da aljihunka ka zo ka ratsa cikin su kawai suna taba ka kawai sai ta tashi duk gaba ɗaya duk tarin yin kowa ya mutu da kai da su ko ya halitta ko bai halitta ba wasu malamai suka ce ya halitta in mutum ya san zai shiga ya hito lahiya amma kuma da waya ne ya yi za ka shiga taron kamarai ka hito lahiya wasu suka ce ya halitta ma ko da ya tabbatar da zai hallaka. Tunda dama galibi haka nan ne, galibi ba yi ka shiga cikin taro haka nan ba tare da ka tabbatar da cewa mutuwa za ka yi. Wasu malamai suka ce kuma in ya yi haka ne saboda ya tsoratar da kafirai cewa duk duho musulmi haka yake. Shi kaɗai kawai ya zo ya kukan kura ya shiga cikinsu. Dan ya nuna masu ɗayan da musulmi saura ‘yan uwana ma da ba su shigo ba da haka muke. Mana dan ya ba su tsoro dan kuma ya kara ma musulmi ƙaryin hali su ma su biyo shi don yi haka ya halitta saboda manufa ce mai kyau ba wai dan ya mutum ba ba dan ya kashe su ba dan ya dan ya razanar da su ya sanya musu fargaba da tsoro cikin ransu su ko musulmi ya sa musu karsashi kawai su ba su biyo shi tunda sun ga shi kada ya taho me za su biyo shi za su to kafarai kuma suka ga mutum guda ya shigo cikin dubu tamanin ko dubu ɗari to dai yan wanshi haka suke yan muka kara da su ya za a yi a zai ga jikinsu ya sanyi ba suna jiwa da baya baya to in an yi haka nan babu laifi a ciki ma'ana dai matsala ce wadda tun da can malamai sun yi sabani a kanta da kuma yanzu tun can ma malamai ba su yarda ba wasu tun can ma wasu malamai sun yarda kuma har yau ma akwai ire-iren shi da suka afku a yakin afghanistan da yakin palestine da ake da sauran yakuna wanda galibi za ka ga ba Falastini ya ɗarma ban buga ƙugun shi, ya je ya shiga cikin Yahudawa ta tashi, duk sun mutu gaba ɗaya. Irin wannan yake ya halitta ko bai halitta ba. Wanda ake ce ma al'intihar, al'intihar ake ce mashi. Shirin da Bahaushe ke ce ma ƙunar baƙin wake. al'intihar shi ne kashe kai shi ne mutum ya kashe kai shi kuma Allah ta'ala ce wala taqtulu anfusakum kakku kashe kanku inna Allah kana bikum rahima lalle Allah ta'ala ya kasance mai yawan rama a gare ku to saboda haka amma an samu zamanin sahabbai an yi haka kuma Abu Ayyuba ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah ne shine ma mai masaukin manzo Allah ne manzo Allah ya shigo Madina gidan shi ya sauka ya yi kwanaki da yawa har sai da aka gina manzo Allah ɗakin shi da ɗakin matan shi sannan manzo Allah ya bar gidan shi ya koma gidan shi Abu Ayyuba kenan da haka da aka karanta wannan aya yaki ne ake yi bakin gidan kafirai irin kattin gidajen na kafirai sun ki shigowa sai ɗaya daga cikin sahabbai wanda ake ce ma Albara ibn Malik sai ce kai ku dauke ni ku tilla ni cikin su in bude maku kowa gidan suka ce in ya ce kutilla aika su aka doke shi aka tilla aka kama ka kaka ka da shi da su ana yi yana tsarin su suna tsarin shi yana tsarin su yana bugun suna bugun shi sai da ya bude kuba gidan irin kohoyin nan nada kafta kafta wanda kowa ta yi tsawon gidan masallacin nan ga ta da nauyi amma sai da ya bude kubai yana budewa musulmi suka shigo amma shi ko da aka bude ya gashi taron dangi ya mai yawa sai da aka samu wajen tsara da suka da halbi wajen guda tamanin da wani abu ga jikin shi an yi kace-kace da shi haka ana bude ko ya bude kawai ya faɗi da wannan aiki shine ake ce malintihar akwai sabanin malamai akan shi yawancin malamai suna ganin baya da kyau Allah ya sa mu dace wa ibn umar radiyallahu anhu ma qal an karbo hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda yace harraqa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuttoye nakhla banin nadir dabinan banin nadir kabila ce daga cikin kabilin Yahudawa, wa ƙaɓa'a kuma ya daddace su, bayan ya samu sauta kuma ya daddace su, mana ya toye wasu wasu kuma ya daddace su, aka sassare su, an te wurin yaƙi, mutabakun alai. Me ake ne da wannan hadisin? Ya halitta irin wannan aikin kenan ko? ya halitta idan an yaki kafirai a kone musu ne a kone musu itacensu ko na dabino ne ko na mangwara ne ko na mine ne kuma ya halitta a ta sare su duka ya halitta su banin nazir su ne yahuda wanda suke zanne kusan madina wanda Allah ya saukar da suratul hashri game da su kuma game da irin wannan abin da aka faɗi manzo Allah ya Allah ce ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillahi wal yukhzi al fasiqin ma qata'tum min linatin duk abin da kuka yayyanke kuka sassare na itacen dabino ko kuma kuka bar su tsaye suna nan akan gindinsu to duka da wanda kuka saran da wanda kuka bari fa bi iznillahi duka da iznin Allah ne da umarnin Allah ne wali yukhzi alfasiqi kuma domin Allah subhanahu wataala ya wulakantar da fasikai shi yasa Allah ya haka to kenan abin da yake nunawa ya halitta a bata dukiyoyin kafiran da ake fada da su ya halitta bata ta hanyar konewa ko kuma ta hanyar sassare su babu wani ba cikin wannan in ya kama akwai maslaha akwai bukata kawai sai ai Allah ya samu dace وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يأتي لا تغلوا kada ku ɗauke dukiyar ganima ba tare da an baku ba fa innal ghulula domin ɗaukar dukiyar wato ganima ba tare da an bada ba narun azaba ce wa arun sannan kuma abin kunya ne ala ashabihi akan ba abutan shi bid duniya wal akhira a ranar- a nan duniya da kuma ranar lahira rawahu ahmad wan nasa'i imam ahmad da imam an-nasa'i suka rawaito shi wa sahab ibn ibn ibn ibn yace wannan hadisi ne ingantacce saboda haka wannan hadisi yana tabbatar da cewa lalle wato gululi baya da kyau satar ganima daukar ganima ba tare da an bada ba mana ganima ba dukiya ta addini ce ganima ba dukiya ta jihadi wanda aka samo kafin a raba su ake magana muna ganewa ko shi ake yake ce ma gululi ka dauka ba a baka ba kuma ka ɗauki abin da ana iya barin shi a wani lokaci bai lalace ba. Amma abin da in an bar shi yana iya lalacewa to in ka ɗauke shi ba ka yi bululi ba. Kama abinci, kaman nama, kaman wani ruwa, kaman wani shiko da aka yi wata hura, wata- wani kunu, kaga an bar shi lalacewa zai. Daga wannan duk wanda ya samu raban shi ne kawai. Duk wanda ya gwabda shi ya je ya canye raban shi. To da an bar shi ma lalace shi ba sai an raba shi ba. amma wata zinariya wata azurfa wasu kwanoni wasu suturori wasu takalmi masu kyawu da dai wasu abubuwa da ana iya aje su to su ake magana in ka dauka kayi gululi kayi sata Allah ya kiyaye da haka kenan wannan yana nuna mana cewa satar ganima yana daga cikin manya manyan sanabbai kenan Allah ya kiyaye mu a sa'an nan kuma hadisi yana nuna mamu cewa wato duk wanda ya- ya saci dukiyar abin nan ganima ba a bashi ba ya dauke ta to zai zo irin wannan sifa ranar alkiyama mana zai ji kunya asirin shi zai tono zai wulakanta gaban Allah subhanahu wataala tare da cewa kada shi aka yi jihadin ba amma saboda yayi abin da Allah su domin Allah ta'ala ya ce ya tibi ma ghalla yawmal qiyama zai zo da abin da ya dauka ranar alkiyama haka ne ko Ina wannan yana nuna cewa lalle zunubi ne babba. Don abin da aka ce ranar alkiyama in ka yi shi sai ka je da shi ranar alkiyama to ba karamin laifi ba ne. Allah ya kiyaye. Saboda annabi sallallahu alaihi sallama a cikin wani hadisi ya ce, Kar ku yarda ranar alkiyama in gamu da wani cikinku, in gan shi ya doko akuya tana ɗaya tana ƙara. Saboda duniya ya sace ta ta ganima. Muna ganewa ko? ko in ganshi da ya ɗauko raƙumi, raƙumi ko kuma doki wanda ya sata wurin mai, shi ma yana haniniya. Yana ya Rasulallah ka kama mani, filin tashi alkiyama, ya Rasulallah ka agaje ni, mazala ya ce sai in ce ba ruwa na, ba na iya maka maganin komi, ba na hana ka ba kai. Mazala ya ce kan mutum ya yarda ya aikata wannan aiki. Saura haka kenan wannan mugun aiki ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da gare shi. saboda ka bai halitta ba a doki dukiya ta ganima ba tare da an ba mutum ba idan ana jihadin fi sabilillah to kuma malamai suka ce tun da haka nan ne to idan mutum ya saci dukiyar ganima kenan wajibi ne sai ya maido ta ko in ya maido wa za a maido ma an riga an raba ko an raba ko suka ce sai ya maida ta ba ya mallakar ta ko da an raba tunda an yi wannan bayani kenan ko da baya an yi rabuwa amma kowa sai ya medo ya medo ma shugaba a ce ga abin da ya ɗauka su kuma malamin suka ce a in an riga an yi rabo shi kenan ta zama tashi wasu suka ce a ya yi sadaka ya yi sadaka shi kenan wasu kuma malamin suka ce a abin da ba kayan shi ba bayan sadaka da shi saboda mi saboda mai kayan wanda ke kula da rabon kayan yana nan bai kamata ba ita sadaka da ba galibi irin wannan ana yin ta ne in baka san me abu ba yawa ka cinta abu baka ga me shi ba muna ganewa ko ko kuma ka doki kayan mutum daga baya baya nan baka san ina yake ba kuma ka tuba alamar tuban ka shine ka maida tunda baya kusa ba yan uwan shi kusa babu wani wanda ka sani nashi to shine sai ka yi mai sadaka ba ma wannan shugaba abin yana nan wanda ke raban yana nan wanda sai da izinin shi ake taba abin yana nan kaga sai ka mida mashi ka ce ayi hakuri kaga wani abu ya burge ka ka kasa hakuri ka dauke shi to ga ya ka bai doka tuba haka ya kamata kai Allah ya sa mu dace wa na hu bin malik radiyallahu anhu an karbo daga Auf dan Malik Allah ya kara masa yarda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama lalle annabi sallallahu alaihi sallama qada yayi hukunci bis salabi da kayan mayaki wanda aka kashe lil qatil ga wanda ya kashe shi as-salab sune kayan da mayaki yake sanye da su da takobin shi da kibiyar shi da mashin shi da kuma dokin shi ko raƙumin da yake saman shi ko jaki ko kuma mi da, da shinhidan da kayan shi gaba ɗaya da guzurin shi duka su ake ce masalam mana an kuna fada da mutum wurin yaƙi in ka kashe shi to kayan da ke tare da shi nashi wanda naya ne to naka ne abin hawan shi naka ne suturar shi taka ce mashin shi kibiya duk komi na da guzurin shi duk kayan shi na ne kayan shi kadai shi ake ce masalam to manzo Allah ya yi hukunci wanda ya kashe mutum ya doki kayan shi shine ma'anar hadisi kuna ganewa rawa Abu Dawuda wa aslu wa inda Muslim Abu Dawud ya rawaito shi amma aslin shi yana wurin Imam Muslim Saboda na? eh kamar irin shi ko ba shi ba ko cikin gumurzu ake yaki duk wanda ka kashe kayan kayan shi naka ne ita ganima dama ai dukiya ce ta gari tunda an ce an ce an ce yan gari da yaki kenan dukiyar garin gaba ɗaya ta zama tawa dukiyar gari wanda ai mutum ba kayan shi kadai gari ba ba yana da gida ba yana da kaya gida ba yana da kaya amfani gida da sauransu dukiyoyi to duk sun zama na musulmi wannan amma naye shi kada wanda suke tare da shi su ne salaf ko ina haka yi ko ana da daidai ko ana yin yaƙi na jama'a haka duk wanda ka kashe to sai ka tsaya ka kwashe kayan shi sun zama naka shi ake ce masalaf muna ganewa ko yasa wani wuri a manzalar sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kashe mutum to dukiya wannan mutumin ta yi ci nan kuma ana ba da labarin da ya cewa qada bi salami Allah sallallahu alaihi sallama ya yi hukunci da salaf mana dukiyar wanda aka kashe lil qatil ga wanda ya kashe shi muna fahimta ko shi yasa Annabi sallallahu alaihi sallam wurare da dama ya yi wannan hukuncin kuma a zahiri an ga hukuncin ga yanayin yaki ranar yakin badar wanda aka kashe Abu Jahal Allah sallallahu alaihi kayan Abu Jahal ya ba wani wanda ake ce ma Mu'ad ibn al-Jamuh manzo Allah ya bashi kayan shi lokacin da manzo Allah ya ga takobin wannan mutumin ita ce ga ta nan ta shiga cikin jikin Abu Jahal sosai yana shi ya kashe shi matasa guda biyu sun zo wurin yakin ana ta fada haka suke ta yi wa da kane Draman da hauka ya gansa ya ce kai lahiya ko ana yaki suka ce wani mutum muke nema mun ji an ce yana zagin annabi su shi muka zo kawai mu kashe wane ne suka ce Abuja ba mu san shi ba amma mun ji an ce yana zagin annabi a gwada mu shi da Allah yana ce aka gwada musu shi yana su ba ruwansu da kowa kawai shi suke so ina zuwa kawai suka same shi suka yi ta saran shi to shi ma wannan hada shi ciki shi saran shi sai tasiri akan saran sa ga Abu Jahal shi yasa da suka rugo da gudu wurin manzala suka ce mun kashe Abu Jahal dan waye ta ni na kashe dan waye ni na kashe suna ta rigima sai manzala ya ce ga takubin manzala ya diba takobin kowa kuma ya diba takobin wanga Mu'az din wanda shi ba dan uwan can bane manzala sallallahu alaihi wasallam ya diba ya ga sai ya ce ku bi ku kuka kashe shi dan su ji daɗi amma asali shi wannan mu'azzin shi ya kashe shi tunda manzo Allah ya ga sun zo da kwazo da kwadayi na su kashe Abu Jahal kuma sun zo amma suna bada labari sun kashe shi sai manzo Allah ya ce kila kuma qatalahu ku bi duk ku kashe shi amma kayan Abu Jahal da takobin shi da mashin shi da komi sai manzo Allah bai ba su ba sai ba wancan to da shi ma manzo Allah ya dibi takobin shi ga takobin lalle ga alama nan tasirin da ta ma Abu Jahal ta kubbansu ba su yi wannan tasirin ba. Amma dai su ma sun yi kokari saboda sun nakasa shi, sun sassare shi sosai da takobi ya waɗo. To kaga nan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya ba. Kuma haka manzo Allah ya ba Hatib dan Abi Bulta. Shi ma da ya kashe wani kafiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi kayan wannan kafirin. To haka kenan hukunci ne tabbatacce. da wanda ya kashe wani a wurin yaƙi to kayan wannan mutumin nashi. Allah ya sa mu dace. Wasu kuma malamai suka ce a'a ba nashi bane sai in shugaban yaƙi ya bashi. Saboda shi ma wannan ai shugaban yaƙi manzo Allah ne shugaban yaƙi shi ya bada. Zaka dan ka kashe sai wasu kuma ma suka ce sai shugaban yaƙi ya yi shela. Ce jama'a za mu taya wurin yaƙi. to duk wanda ya kashe mutum kayan mutumin nashi ne in ba yi wannan sanarwa ba to ko ka kashe shi kayan ba naka bane kayan na musulmi ne gaba daya amma dai zance ingantacce a cewa an aka yaki tunda manzala ya riga ya yi hukuncin haka ne kawai daga ko an gwadi ko ba gwadi ba to hukuncin ya tabbata Allah ya sa mu dace sauran lokaci ko to suna da yawa in guda ɗaya ce. Tabbarin mu ƙara hadisi. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في قصة أبي جهل أن كربو دك عبد الرحمن بن عوف الله يكارا مسير ده يا بدا في قصة أبي جهل أتكين قصة أبو جهل أبو جهل وأن باوجه جتما أبو جاهل Abu Jahil yake ba Abu Jahil ba amma shi ba haushe yana cewa Abu Jahil sunan ya Amru na kwarai saboda wautar shi da rishin gaban shi aka sa mai Abu Jahil kuma yana daga cikin wato jaruman Makka jaratan Makka waɗanda sun ishi mutane cikin garin Makka wanda da abin da suka masu rika ce Allah ya saba ka da yadda za ka. Farar to manzo Allah yana ta addu'a Allah ya sa ya musulunta. Manzo Allah yana ganin wannan yayin musulunta zai ba musulunci aiki. Wanda mutane godan tsoron shi sun bar taba musulmi. Dan da sun san shi wadan shi baya mutuwa. Da shi da Umar kayan su musulun kayan umar ya musulunta da shi da umar haka suke waɗansu ba ya mutuwa maka in ka tabo su to sai ka kai kana bada hakuri dan Allah sai hakuri to manzo Allah ya ta addu'a su bi cikin su Allah ya sa guda ya musulunta Allah wanda kai su cikin su Allah ka sa ya musulunta manzo Allah ya ta addu'a sai addu'a ta bada ma Umar to tunda da shi da Umar karta san karne kaga da ya musulunta in an tashi dan tsangwama mu musulunci sai Abuja da ji a kyale su Umar ho yana tare da su. Mutanen nan ku shawo musu lahiya. Tun da Umar ya musulunta shi kenan sai cutarwa ta rage sosai ga musulunci. Da Abuja da ya san waye Umar. Shi ma Umar ya san waye Abuja. Kar ta san kar su biyu. Kala, ya ce fafita da rahu abdurrahman ɗan auf yana ba da labari ya ce sai suka je ma abu jahal da sauri bisai fahima da takubbansu guda biyu hatta qatalahu har sai da suka kashe shi labarin da muka bada da su yaro ne matasa guda biyu thumma sarafa sa'annan suka juyo ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sai suka ba manzo Allah labari faƙali sai manzo Allah ya ce ayyukuma qatalahu cikin kuwa ya kashe shi hal masahtuma sayfaykuma ko kun goge jinin da ke ga takobanku qala suka ce a la ba mu goge ba qala sai manzo Allah ya ce fa nazara fihima manzo Allah sai ya diba cikin su faqala sai ya ce mana kalli takuban nasu guda biyu kila kuma qatalahu sai manzo Allah ya ce ku bi ko kashe shi amma faƙaba sallallahu alaihi sallam bi salabi sai manzan Allah ya yi hukunci da kayan Abu Jahal li Mu'adh bin Amr ibn al-Jamuh ga Mu'adh dan Amr dan Jamuh muttafaqun alaihi kamar wanda da abin da muka faɗi ne da su su suka su suka sassare shi amma tsaran wanga saboda shi babba ne ya yi sassare inda ake tsara inda za a tsaran mutum ya mutu da saura ka tsaran shi ya kashe abuja amma su ma sun sassare shi kuma saboda suna son a ce su suka kashe shi sai manzo Allah ya ce ku ku kashe shi kananan matasa ne yan yara su ba ba kayan raronsu da kaya su ne na maso suke abuja da ya mutu kawai yadda suka juya suna jin daɗi sun kashe abuja yau sun kawo ƙarshen wanda yake zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yayi mana Allah ka sa mu gyara na'am alaikum
jinkir da za ka yankawa tana da kuma cikin za su ba kamfani ko su kace saura ita wannan dabba ta yi za ka ci mata kasa yanka kamar ka tausa ya ta canza kuciya ba ita ma daɗi take je in ta yanka ta ma a wata ya lai da abu biyu to su ne suke gata masu ka ce wai magana da da cewa na da layyar biza a bata wai shi ne duk
Ba zai ce- yasa ta yi haka ai bai kamata ta yanka ba ana yi ba layya mace ce take da tinkiya za ta layya da ita to kuma tana da tsawon ciki ta kusa haihuwa sai aka ce mata kar ta yi layya da ita ta tausaya mata ta bari ta haihu ta kuma ta ce a ai ita wata gara ba sa mace ta samu saboda abu biyu ne za ta yi layya da shi ga uwa ga ɗa da wai haka nan ne su abin da suke tambaya haka nan ne ladar biyu za ta samu ko ko lada ɗaya lada guda za ta samu da aure
amma da irin wannan saboda abin nan kiyayewa an akwai wanda za a canzawa da ita a canza yayi ya canza a ba wani wanda in yana da wata tunkiyar da ba ta da ciki sai ya bada shi kuma ya rike wannan mai ciki saboda a samu a hai shi yayi amma an yi ba laifi ba ne saboda hadisi ya zo ya nuna yankan uwa shine yankan da yan kaga ana yanka uwa da ciki zakatul ummi zakatu janini ko ko zakatul janini zakatu ummi mun karanta nan ko ko yana gaba za mu karanta yana cikin babul atima saboda ka yankan uwa shine yankan mi shine yankan da idan aka yanke uwa da ciki dan sai a hiddo shi shi ma a zuba cikin tukunya a ciki ba sai an yanka shi ba tunda an yanka uwar shi shikenan mu kuma na yadda shagi ko To larabawa wanke shi ake kawai a zuba cikin tukunya. Sun- Sun ma yi sanda shi da na uwai. Duk wanda ya ji labari yana da alaka da wannan tinke bai samu wannan naman ba ya fara fada da wanda yanka dabba ke. Ya za a samu nama mai daɗi haka? Dama ce, ba- ana da yawa a samu irin ta ba. A canya nama mai daɗi a kyari, a ce ga na uwan ne cika na uwan mai ba shi. haka wanzu aka kawo ma naman naman dan da ke cikin ciki ai sai kai amai jagal jagal wani larawa ga ana tai komi can yawa ake saboda dai duk komi nama ne hakan kwankwaman za ka yi ta dubis ba ta da tauri komi nama ne na'am
na biyu kuma ake ta take tambaya ta ce mijinta ne ya sake ta amma sakin yadda aka yi da cewa ɗan uwanta da aka yi rigima ɗan uwanta magajinta da suke uba guda shi yadda ya ga wulakancin da shi mijin yake ma macen sai ta yi wajen mai mijin nata sai ya rubuta takarda ce ka sake ta kawai mijin sai ya sinye ya bada to shine take tambaya wai sakin yayi garfa din ko bai ba mutum ne ya rigima da matar shi sai magajinta ya je samu mijinta ya matsa mai ya ce sai ka saka mana kauna ya matsa mai sai kuma shi ya rubuta ko ko sakin ya yi da shi magaji ya rubuta takarda ya ba a magaji shi ya rubuta takardar yawa ya ba ya ba mu ya ce ka ba kai ta sun yi kai sun ya yi yi sun yi kuma ya yi sun yi kai sun yi to shi kenan an yi saki ai sai ya ce bai ba irin wannan matsawar ce ba wadda musulunci ce in an yi ta saki bai ba sai matsawar da in baka yi ba ya kashe ka da abin duka ya nuna ma kuma ya sharjanta ya ce wallahi in baka sami ba kashe ka kaga ya baka tsoro mutane yanzu ba tabbas kwarai saboda din rezo ya sauka kuma yana iya faruwa to kaga kenan dan tsorawa haka nan kasa hannu to saki bai ba amma tunda babu wannan kawai ya rubuta takarda ko babanta bai sai ma haka ba bare bare shi amma tunda haka sa hannu to kayar rake haka Allah ya kiyaye
okay wannan kuma yake cewa shafa'i da wutri yake dan shafa'i raka'a biyu maimakon ya tahiyya yayi salam sai kawai sai ya tashi yace dan bai tahiyya ba wannan ba komi da ya tashi koko sai yayi wani abu a yaran kanawa ke mutum yake shafa'i da wutri da ya raka'a biyu muke sallame sai ya tashi tunan rafkanawa ta kama shi in ya kare tun da ya yi kari sai su gyara bari
yau wannan kuma ke ana haɗewa amma ba a zannawa haka ne in kwarewa aka haɗe raka ta bi- ta uk- ta biyu ba a zanna sai a tashi a kawo ta uku to shi sai ya zanna kuma ya tahiya sannan ya tuna shi ta bici a ta u- ta abin nan ce ko ta uku ce ko ka tabbin ce maimakon ya tsaye salam ce me muke salamta sai tashi Eh, yawwa sai da ya tashi ya tuna ya tuna ai bai bai salam bai salama ba.
Mm.
To, ashe ta bi ce, ba ta dai ba ce, to kenan haka din ne ya rabka nawa ke.
ya rakon eh.
Na'am.
yawa wannan kuma yake cewa yawa ai akwai akwai wurin da ake bayyana inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana niyya cikin ibadodin da yake ce na waito kaza Babu, babu inda manzala ya taɓa yin niyya cikin kowace ibada ya ce na waitu, babu. Sai dai wurin aikin hajji ya ce labbaika. Ita ce abinda malamai suke ce ma niyya din.
eh In za ya shiga aikin hajji ko umara sai ya ce labbaika umratan wa hajjan ko labbaika umratan.
a'a
amma bai cewa nawaitul hajja ko nawaitul umra ba ya faɗa wani ko nawaitul salata ko nawaitul wudu'a duk ba ya yi.
a'a saboda mi niyya cikin zuciya take niyya shine nihi ba sai ka faɗi ba a'a
kamar abinci ne in zaka ci ba sai ka ce nawaitul ko ita ma ibada haka ne da ka ɗauko ruwa za ka yin harwallah shi kenan wannan ruwan da ka ɗauko za shine niyya din Allahu Mm, amma an an waɗi niyyar ba laihi bane a'a bai ba ta ibada na'am sai dai ba a so haka nan ba na'am su malamai na cewa faɗin niyya bid'a ne wasu kuma na cewa sabanin abin da ya kamata ne. na'am kira sallah ko yawa ai lokaci ya za shi da kuɗin da banki take kara cikin kwanta ɗin shi
yana tambaya wai ya za a yi da kuɗin da banki ke kara mai cikin kwantarin shi ɗaukowa za a iya yi kyauta da su ko ya taimako da su ko kyauta ko taimako ba sadaka ba domin dukiya ce mara kyau abinda za ka yi shine taimako ko kuma ka yi kyauta da su ko ka yi gyaran hanya ko wani abu ga ramunan cikin damuna na unguwarku ko na wata unguwa ka sau ƙasa a cika su shi ke ka ɗaukike su da irin wannan aikin da su na ko gyaran katangon mutane da suka zubi ko dakunan mutane da suka zubi ko mutanen da suke bukata a sai masu ɗakin haki buka duka nemi irin waɗannan mutane da suke gashiyayyu suna da bukata sai ka basu A'a, wanga yake tambaya ce mana a sha hankalin 'yan masu daidaita masu buge yara kawai sai su tsere.
ya ce a ja hankalin yan daidaita waɗanda suke bige yaro su tahe su su bige yaro ko yarinya kuma su ki tsayawa duk wanda ya bige wani ah, yana da hakkin ya tsaya ya dibi lahe shi In ba haka ba ba shi ne Allah na bin kashi kuma ka tsaya ka diba shi ba da kyawu kaga bai tafi ba ya bukata komi ba ka ne ta heka baka san ta kila ma ka bige shi ya mutu ka ta heka saboda gudun dai ka tsaida ka ka dora ma nauyi to nauyi na can babba yana jiran ka Allah za ka duk lokacin da ka bige yaron mutane ka tsaya ka diba ka gani Allah ya samu dace
tambaya ta karshe malam yace yana so ya ji wai wannan abin da Hamas take yi a Palestine wai abu ne mai kyau na yakin da take yi don saboda kare ƙasarta da 'yancinsu tare da Yahudawa.
wai Hamas yakin da suke da Yahuda abu ne mai kyau ko ba shi mai kyau ne mana fada ne na kare musulunci da kare ƙasa da kare mutunci abu ne mai kyau na'am Kan wasu ke bara addu'a kuma suna muku sa muku albarka.
to Allah ya biya bukata Amin. Da ba sa mana albarka ba bak- eh, baka da ɗiyan suke yi.
to baka da iyan suka fara jiya Allah ya bada sa'a Amin.
Allah ya sauƙaƙa masu ita Amin.
Allah ya sa masu yawa su samu duk mai kokari Allah ya sa ka kokarin shi sai gaban sa Amin.
Na'am. Alaikum salam.
na suna raka'azi da ake yi ko don biyan bukata da sauransu ita ya halitta ya fara yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan ya addu'a ko sai yayi addu'a zai yin zai ma annabi sallallahu Sayina.
a cikin kamar yayi kamar yayi abin raka'azi na fadin nan ta na filafiya ne zai yi addu'a cikin su da dadin
Yana tambaya idan ya zo nafila, yana raka a biyu zuwa ya nafila, wai in za ya addu'a ciki, sai ya kara addu'a ya salati ga annabi koko. Salata annabi shi yake ware. Yaban Allah yake sai ya kawo salata annabi sai ya faɗi bukata. Wani ya zo yana addu'a, bai yi ko ɗaya ba kawai ce Allah ka bani maza Allah ya ce, saurin me kake? ka tsaya ka yi salati ka yaba Allah sai ka faɗa ma Allah bukatar ka. Ko manzo Allah ya samu wani ya yaba Allah ya yi salati sai manzo Allah ya ce ya addu'a addu'a ka karɓa bace kawai. Ka gaya ma Allah za a baka abin da kake so. Haka ka yaba Allah in baka yi da larabci ba ga yanan cikin Qur'ani yaban Allah Fatiha yaban Allah ce. har zuwa iyaka na abu da iyaka na sahi yaban Allah ne daidai ne in kai tsaka addu'a ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyaka na abu da iyaka na sahi allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Ka kawo salati Allah a bani kaza shikenan ka gama in kuma balarabe ne kai sai kai kai in kuma fatihan ma baka yi ba ka ce Allah kai kai duniya Allah kai ne mai rama, kai ne mai bada, kai ne mai kai ta ba Allah da Hausa. Kai salati ga annabi shi wannan ya kowa ya iya shi. Duka wani bukatar ka Allah zai biya maka insha Allah. Na'am.
sai malam tambaya ta biyu ce daga ce da bayan da aka rana ta na kiran sallah To juma'a kuma ka san ah, akwai mutanen mu waɗanda turanci ya canye masu baki. Su yaban yaban Allah da Hausa ba su iya ba. To in Faransanci. Yaba Allah da Faransanci sosai domin Faransanci shi ma halitta bai da bambanci wurin Allah da Hausa. Duk ɗaya suke. Hausa ba yaren musulunci ba ne. Yare ne na halitta Allah kamar yadda shi ma Faransanci ba yaren kafirci ba ne. Yare ne na halitta ta Allah. Faraka in ka kahi iya yin yaban Allah da faransanci to ya abinka. In ya so addu'a inda hausa za ka yi sai ka yi abinka. Allah ya samu dace. Na'am.
Na'am, sai tambaya ta bi malam daga ta da bayan da aka yi rana ce na kiran sallah harko na juma'a an ce bai cikin yadda za a rai kasuwa ta na biyu sai da to shago su biyun da shi da ɗan uwan shi akwai masallacin da ake tada sallah ƙarfe ɗaya da minti goma shi sai ta can wajen shi kuma in ya dawo sai ta yi masallacin da ake tada ɗaya da rabi da dai sauransu sai su to wannan kiran sallah da za a yi na harko ya shafi wancan da za a Sa'in dai su duk suna ji shi ke. Masallatai sun yawa. Maradi na Juma'a ko? To, Da an kiran sallah na farko. Masallacin da ya fara kiran sallah ya kamata ka tahe ka. Tunda lokacin Juma'a ya yi. Juma'a lokacin ta ɗaya da mi. Da zahar. Da an ce ma ɗaya da arba'in ta yi da arba'in da biyar tun daga lokacin wuri. Juma'a ta waje ba. To amma galibin masallatai ana kira zai karhe daya, to da an kira karhe daya din nan ko ba can kake sallah ba ya kamata kare ta yanka kace. ka ta inda kake sallah ka zanna saboda lokacin juma'a ya riga ya cikin gari yawa saboda ka bai kamata ka tahi ba kai ka yi sallah karhe ɗaya da minti goma ka bar ɗan uwanka ya ci gaba da hada-hada in ka kare ke ka dawo shi kuma ta yadda yake karhe ɗaya da rabi ba haka kawai ku yi haƙuri a rihe shago a taimaka Na'am. Bismillah.
to sai ta gayyace su samun aure a nan cuci ko ya halitta
Ya ce kasuwanci suke da wata kiriciyar. To sai ta tashi daura aure ta gayyace su daura aure kuma coci. Ko ya halitta su je? Ya halitta muna. ya halitta ka je coci daura aure in wani aminin ka ya gayyace ka ba laifi ka in kana jin tsoro kuma ka ce ka shi ke zai ka za amma babu wani laifi cewa saboda abin da ya kai ka dauran aure ka ce kuma wannan yana daga cikin hudodi wanda ya kamata tare da abokan zama mutum ya kiyaye su amma yan haraka ce ta addinin su to ba kakkace ma tun da wannan ba harka ji harka ce ta rayuwa daurin aure ne sai ka ko coci ake ko ba coci ba sai ka halarta Allah ya samu dace shi kenan sai wani fuskan bayani ne na fuskan kuɗi da ruwa wani mutum in ya aikin na taimakon nan ina da da a cikin alawar nan kuɗi da ruwa da mutum ya amso su na kuɗin da wani ba su wani banki wasu muka yi magana yanzu ba eh shi ne ba mai magana su ba kudin banki da ake kara ma mutum
ko akwai lada mutum ya aikin ai shi yasa nace kai aikin kai kyauta ko kai ne ko kai taimako ban ce sadaka ita ce ibada ita sadaka ibada ce in ka yi ta da niyyar lada wannan kuma kyauta ce kakka tsaya maganan wani akwai lada ko ba lada kai dai kai lada ta ka ci ba Allah ke bada ta ba kada ka yi aikin jin kai ka yi aikin ba ruwanka mutane wai kullum tsayawa su da dai sun yi abin su zan jiran nawa Allah zai basu kai ba ruwanka Allah shi ne mai badawa na ladan ma da kai ka san ka samu wanda haka kai dai ka yi abu kawai ka yi aiki na jin kai ka yi aiki na taimako ka yi kyauta kamar ma Allah ka yi shi in ya ga dama ya baka kyauta in bai ga dama ba kai dai ka rabo mugu da makami in ka bar musu can karuwa suke ka kara musu kari amma in ka kwaci ki kaga sai ka taimaki yan uwanka nan waɗanda gajiyayi ne in ba ta wannan hanyar ba ba za ka iya taimaka musu nan nan kuɗi kai ma ba umana za ka yi da su ba to sai ka bada su ga wasu ko su yi gyaran ɗaki ko su yi gyaran katanga ko a yi gyaran labi ko a yi gyaran hanya ko wani abu da su Allah ya samu dace Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi yaranmu da suka ware bakɗin na ya Allah ta'ala ka ba su sa'a ya Allah ka ba su sa'a ya Allah Allah ka sa su samu ya Allah Allah duk wanda ya kokari Allah ka sa ya samu ya Allah Allah ka sa kokarin shi kai ta ga banza ya Allah Allah ka jiro kwan ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah waɗanda kuma suka samu birebe da certificate Allah ka sa musu albarka ya Allah Allah ka sa umarnin kasan mu ce ya Allah Allah ka sa umarnin addinin mu ne ya Allah Allah ka sa umarnin al'umman mu ne ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah ka ruba mana asiri duniya da lahira ya Allah waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu lafiya akwai wasu bayan Allah waɗanda matan su ba su da lafiya suna bara addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya akwai ma waɗanda muna nan tare da su ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka tashi kafudin su ya Allah Allah ka warkar da cututtukan su ya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka ruba mana asiri ya Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa ya Allah abin da ya tsanani da tsada cikin rayuwar mu Allah ka kawo mana rangwamen shi ya Allah Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka kawo mana aiki mai albarka ya Allah kawo mana kasuwanci mai albarka ya Allah matsalolin da ma'aikata ke fama da su ya Allah ka jaye musu ya Allah matsalolin da 'yan kasuwa ke fama da su ya Allah ka jaye musu su ya Allah Allah ka kawo musu karshen su ya Allah dukkan matsalolin da muke fama da su a kasan nan tamu Allah ka jaye mana su ya Allah Allah ka kawo alheri da albarka kasan nan tamu ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ka raba mu da fitina da tashin hankali ya Allah jami'an tsaron mu da suke Allah ka tsare mana su ya Allah Allah ka kare mana rayuwarsu ya Allah Allah ka kare su daga harare yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka kawo karshen yan bindiga da yan ta'adda ya Allah ko ina suke cikin kasan nan tamu ya Allah Allah ka maida mana kasan mu kamar yadda take da ya Allah mai kwanciyar hankali mai zaman lafiya mai aminci ya Allah Allah ka dawo mana da kasan mu yadda take da ya Allah Allah mun tuba ka yahi mana ya Allah Allah mun tuba ka yahi mana ya Allah Allah mun tuba ka yahi mana ya Allah Allah ba dan halin mu ba ya Allah Allah dan mu bayi ne daga cikin bayin ka ya Allah Allah karba mana addu'a mu ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah biya musu bukatun su ya Allah da gina wannan masallaci Allah ka sa mu duke shi da rayuwar shi da iyalin shi albarka Allah ka yawaita mana ire-iren shi ya Allah Allah ka yawaita mana ire-iren shi ya Allah Allah ka yawaita mana ire-iren shi ya Allah Allah ka saukar da alkhairi a cikin kasan mu ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka da mu taba da irin ta ba ya Allah Allah ka kare mana gidaje daga ruwan sama ya Allah ka kare mana hanyoyin mu daga ruwan sama ya Allah Allah ka ba mu ruwan sama daidai da mu ya Allah Allah ka ba mu ruwan sama daidai da mu ya Allah daidai da karfin gidajen mu da hanyoyin mu ya Allah da tattalin arzikin mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين